بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله
malam ya ce wa idza bi'ta sil'atan idan ka sayar wa dan uwanka musulmi kadara ka saida mushi wata kadara daga cikin kadarori naka bi thamanin mu'ajjalin da kuɗi wanda yake abin sanya wa lokaci wanda zai baka kuɗin nan da kwana goma kun ƙare ciniki da shi zai baka ka siya mai littafi misali risala ka siya mishi ita jika biyu da rabi amma sai goma ga watan gaba zai baka ita to yanzu fala ta ha bai halitta a gare ka ka siyi wannan kadarar daga wajen shi ka siyi wannan risalar daga wajen shi bi aqalla minhu da mafi karanci da kudin da ya siye ta a wajenka na gadan ka bashi kudi hannu ka ce tun da dai ni jika biyu da rabi na siya maka ita sai goma ga watan gaba za ka bani na siye ta ɗari uku da hamsin yanzu in ɗauka in baka ɗari uku da hamsin to bai halitta ba ka yi mishi haka nan saboda ka san abin da ya siye ta kuma shi da ake siye ciniki siye da siyarwa dan a ciri ba ake ba da an haɗu ba in ana faɗuwa ko ba za a koma kasuwa ba au ila ajalin ko kuma ka siye ta da mafi karanci da kuɗin da shi ya siye wannan kadar a wajenka amma zuwa ga wani lokaci dole ajalin awwali ƙasa da ajalin na farko da aka buga ya ce sai goma da wata zai baka jika biyu da rabi ka ce to ni yanzu siya min ita jika biyu ni kuma biyar da wata zan baka jika biyu kenan biyar da wata sai an yi biyar da wata sannan za a je goma da wata kuma baya ne da ajalin na farko to bai halitta wala bi akthara minhu hakanan kuma bai halitta mutum ya siyi kadarar da ya sayar wa dan uwan shi musulmi da farashi sama da farashin da ya siya wa dan uwan shi amma kuma ila abada min ajalihi zuwa ga mafi nisa daga lokacin saukar ajalin wannan bashin da shi ya siya ta dan uwan shi ya ce to ni yanzu na ji ka siye ta jika biyu da rabi a waje na goma ga wata za ka bani kuɗi to yanzu bai halitta ya ce mashi to ni yanzu in ka sayar mini da ita jika uku amma ni sai sha biyar da wata zan baka kuɗin dawo min da ita bai halitta bayan haka saboda zai iya yiwuwa da ya ce maka jika biyu da rabi da ka saya mashi ita to zai iya kai ta ne kasuwa ya sayar da ta jika biyu da rabi da hamsin ko nan da kwana uku ko nan da kwana hudu ko nan da kwana biyar kenan yanzu idan ya sai da biyu da rabi da hamsin ya ci ribar dala hamsin kafin lokaci zai kawo maka kudinka to amma idan ka siye ta jika uku sai sha biyar da wata za ka ba shi kudi to shi kuma in goma da wata ta ya zai ya baka kudin to bi halitta bayan haka
wa amma ilal ajali nafsihi famalika kulluhu wala ba'asa ja'iz
فذلك كله جائز وتكون مقاسة malam ya ce wa amma ilal ajali nafsihi amma mutum ya siyi kadara a wajen ɗan uwan shi kadarar da ya saida ta zuwa ga lokacin da yake lokaci na wancan ɗan uwan nashi ya siya wa mutum kadara zai ba shi kuɗi goma ga wata kuma ya siyi wannan kadarar a wajen shi ma ce to sai goma da wata zai ba shi kuɗin shine ilal ajali nafsihi kenan zuwa ga ajalin na kanshi to fa zalika kulluhu jaizun to wannan gabaki ɗaya ya halatta ya halatta ka siye ta da ƙasa da kuɗin da ka siya mishi ya halatta ka siye ta da sama da kuɗin da ka siya mishi ya halatta ka siye ta da daidai kuɗin da ka siya mishi saboda dai yanzu anan ranar da kuka ɗora kowa a wannan ranar bashin shi zai sauka da kan dan uwan shi in jika biyu da rabi ya siya ka siya mishi ita shi kuma ya siya maka ita jika uku to a wannan ranar in ta zo kawai dala ɗari ce za ka cika mishi shikenan i ina bin ka jika biyu da rabi kai kana biyu na jika uku to to yanzu ɗari ce tsakanina da kai kenan Mm.
ɗari za ka cika mishi Mm.
wata kunu muqasatan yanzu sai ta kasance taimakekeniya ce kawai akai taimakekeniya ce akai ya sayi kadara jika biyu da rabi kai kuma ka siye ta biyu da rabi da hamsin a gurin shi yana yana da riba tara hamsin a gurin shi na'am
ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الد- سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا malam ya ce wala ba'asa bishira iljuzafi babu laifi da siyan abin da yake tare dukiyar da take tare babu laifi a yi cinikinta Mm.
ka zo ka katar do ƙasa tili guda an hudo ta daga rami Mm.
to ba laifi ku yi ciniki nawa za ka siya mun ita Mm.
mai ita ya ce ba na kaza ku daidaita ka zo da sharata a kwashe maka ko kuma ka zo da ilkurkura a kwashe maka to ba laifi da yin haka nan Mm.
saboda yanda yake sananne mu a nan sharat kaza ita ce ake ba da kaza to yanzu da take tare ba za a iya ganewa cewa wannan sharat kaza ce taktis ba Mm.
yanzu iya yiwuwa ta zamanto ta yi kaza din ko ta haura da kaza din ko kuma ta rage da kaza din to babu laifi da siya abin da yake tare fi ma yukalu na yadda kwanan bayan mu da zai ce wannan eh ko wani ƙasar shi mali auta suna je da waye da suka jizo sharar bakwai to amma ina gani ko jika ce ban mai bashi ko da ishirin a ka ba tare a baga
to haka ne shi kuma wani da aka za ka sai sharar uku a gun shi Mm.
ina ga kuɗin da ya bashi a tsakanin ɗari uku da hamsin da ɗari uku ne yawa dari dari da sharar yawa.
uku ce Mm. to haka ne Yes.
shi idan ya zamanto abu a tare yake Mm.
fi ma yukalu cikin abin da ake iya aunawa Mm.
da mudu auyun zanu ko kuma abin da ake aunawa da sikeli Mm.
irin kamar sharat sharat sharat kaza dala ɗari take sharat goma kenan jika biyar Mm.
to yanzu babu laifi abin da yake tare da ba a san adadin sharat kin ba a zo a yi ciniki a siya Mm.
babu laifi yin haka siwar da na niri wadda rahimi in ban da waɗannan kuɗaɗe Mm.
in ban da dinari da dirhami wannan shine bai halitta kawai yanzu ka tardo yan ilbi biyu da yan ishirin ishirin da yan karago takas Mm.
a gaban mutum ka zo ka ce mi ciniki na wannan ba Mm.
eh wannan bai halitta ba ba ga shi ma ya ce bai san adadin su ba yanzu bai halitta ba ka ce ku yi ciniki da shi Mm.
za ka ba shi jika goma kai ka ɗauki wannan ƙanana ba ruwan shi in ya hau ma ribar ka ce in ya yi ƙasa ma da jika goma ribar da ya faɗuwar ka ce ba ruwan shi bai halitta ba ku yi haka nan wadda rahimi haka nan bai halitta ba wajen dirhami abin da ake nufi kawai banda kuɗi kuɗi dinari ne sefa ce naira ce giro ne kowane kalan kuɗi bai halitta ba a yi baje kolin shi a yi shi a matsayin baga a yi cinikin shi a matsayin baga saboda yanzu in ka zo yaskin nan ka taro su za ka iya ba su kuɗin da ba sun kai ba za ka iya ba su kuɗin da sun wuce haka nan ma kana maskukan abin da ya kasance a kere yake wanda an kera shi ya zama kuɗi Mm.
to
وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز wa amma ne ƙaru zahabi wal fidda amma guntattakin zinari da azurfa wanda ba a kera su ba to wanzu wannan fa zalika jaizun fihi ma to yin haka nan din ya halitta a cikin su guntattaki wanda ba su koma kuɗi ba ke shine ake ce da shi at-tibru Mm.
ya halitta wannan
ولا يجوز إيه، شراء الرقيق والثياب مجزافا wala ya Littafin.
juzu siyabun raƙiƙi shira'un raƙiƙi ko wasu siyabi juzafa bai halitta siyan bayi a matsayin baga a tattara maka bayi sun kai ashirin ka zo ka ce kawai a yi cinikinsu saboda a ciki za a iya kwana ciki saboda zai iya yiwa wani wanda aka mishi kuɗi kamar misali a ce to duka mishi kuɗi jika ɗari ɗari wani za a ga cewa bai wuce jika talatin ba wani ya wuce jika ɗari da arba'in Mm.
yanzu ya aka ce a musu jika ɗari ɗari kaga wani shi zai tashi wani Mm. an gane ko Mm.
to bai halitta bayin haka nan haka nan wala ya juzu shira'u tsiyabi juzafan bai halitta sai da tufafi a matsayin baga Mm.
abinda yake nufi da juzafan idan aka ce bizafin shine abin da ba a san adadin shi ba ba a san yawan shi ba ba a san girman shi da kasan shi ba na'am an gane ko na'am amma irin wanda za a kawo maka dozin riga dozin wanda ll ce duka a jikinta wannan ka san girmanta ka san kazadinta wannan ba bizafin ba ce na'am irin dila wanda zai zamanto a jikinta za a rubuta kaya ne na yara na'am adadin conflate kaza ne a ciki Mm.
wannan ba ta daga ciki so, na'am Eh, irin kawai a kawo kaya a zubda na'am kawai baka san ba adadin suka ce to a yi ciniki na'am zai iya yiwa a ciki akwai kayan da wallahi sayuwa ma ba zai yi ba so, to wannan bai halitta ba a yi cinikinsa
wala ma yumkinu adduhu bila mashaqqatin juzafan hakanan wala ya juzu shira'u ma- ma yumkinu adduhu shine wala ma yumkinu adduhu na'am bai halitta sai da abin da zai iya yiwa a lissafa shi bila mashakkatin ba tare da an sha wahala ba Mm.
zai iya yiwa ya lissafu a cikin ɗan lokaci to bai halitta a saida shi shi ma juzafan baga na'am an gane ku Mm.
yanzu duk abin da zai iya yiwa a lissafa shi ba tare da an sha wahala ba bai halitta ba a saida shi a matsayin baga na'am an gane Mm.
kamar misali yanzu saluloli Mm.
zuce guda goma ba da wannan da wannan da waccan da wannan da na'am yanzu duka dai wannan kudin su ba ɗaya bane so, to yanzu bai halitta ba kawai a zo a ce a yi baje kolin su kawai mm.
a ɗauke su kawai dukan su jika kara da ba a'a wannan zai iya yiwa a mata kuɗi Mm.
wannan a mata kuɗi wannan a mata kuɗi wannan a mata kuɗi sai a haɗe kuɗin a can mai a hudu kuɗin su na'am
to amma mu ce a saida su a matsayin baga bai halitta ba Mm.
saboda lissafa su ba za a sha wahala ba gaskiya ta haka nawa ka mata kuɗi wannan nawa ka mata kuɗi wannan nawa ka mata kuɗi Mm.
abu ne wanda ba zai ɗauki lokaci ba Mm, to bai halitta ba shi ma a saida shi baga na'am ita dama baga saboda a sauƙaƙe muku wahalar lissafi ne na'am saboda na'am
ومن باع نخلا Mm.
قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه إلا أن يشترطه المفتاع malam ya ce wa man ba a nakhlan dukkan wanda ya sai da uwar dabiniya Mm.
wanda kad ubirat haƙiƙa an buga mata kililin na'am ya sai da dabino uwar dabinan shi na'am wanda kuma da ya ja har ta fara diya an sa mata kililin na'am to yanzu fa samaruha lil bai'i to iyan iyan dabinan na wannan shekarar na'am na wanda ya sai da ne na'am yanzu shi wanda ya bada kuɗin wannan dabino ba zai fara cin more shi ba sai a rana ta gaba na'am shine ce illa an ya shi tariƙa hulmu buta'u sai dai in mai siye ɗin ya sharɗanta mishi cewa to ni fa cinikin nan da za mu yi da kai har wannan dabinan ta jiki Mm.
iyan wannan ma ni zan cire su na'am to sai dai in ya sharɗanta mishi Mm.
amma kawai da suka yi ciniki a ƙare shi bai ce ba ɗiyan dabino nashi ne shi ma bai ce ba ɗiyan dabino nashi ne Mm.
to shari'a tana gurin wanda ya sai da wannan kadara ɗin na'am wanda ya sai da wannan uwa ta dabino ɗiyan wannan nashi ne na'am shi wannan wanda ya siyi wadda bino sai baɗi ne zai fara cin moriyarta na'am
وذ- وكذلك غيرها من الثمار wa kazalika ghairuha min ath-thimari hakanan watar dabinai daga cikin ɗayan itatuwa na'am duk duk idan mutum ya zo shi ya sai da gonar shi misali Mm.
ya sa mata gujiya na'am kuma gujiyar har ta fara yin ruwa ruwa Mm.
to yanzu bayan sun yi ciniki da mai da da- da mai siye Mm.
ya ɗauki kuɗi ya bashi to wannan gujiya tashi ce ta Na'am.
wanda ya saida ce na'am sai dai in mai siyan lokacin da za su fara ciniki da ce to ni fa siyan gonan nan da zan yi takawa Mm.
duk abin da yake cikin gonar duk abin da yake ciki na wani na'am ba na nufin cewa sai ba zan fara aiki a cikin ta na'am a'a ni yanzu kawai ciniki da zamu yi da kai kawai na duka ne yanzu da kai da gona kawai shi ke ne dai ka zo ka wuce in ka ga ma'aikata a ciki ka ce musu sannu na'am amma ba ka da alaka da ita Mm.
an gane ku na'am Mm.
والإبار تذكير malam ya ce wal ibaru abinda ake nufi da ya ce qad ubirat abinda ake nufi da al ibaru shine at tadhkiru mazakuntawa na'am shine kililin na'am eh ya zamanto an mata bijimi na'am tunda ita uwa ta dabino mace sai an sa mata kililin za ta yi Mm.
Mm, to shine al ibaru na'am وإبار الزرع خروجه من الأرض malam ya ce wa ibaru zar'i to kililin kuma na shuka wanda take shuka ce shine khurujuhu min al-ardi fitowar shi daga ƙasa in dai ta fito daga ƙasa Mm.
to yanzu ta mai gona ce wannan na'am idan ya saida kawai kai hilin gona shine naka Mm.
amma yanzu duk abin da ya fito a cikin wannan gona na mai gona ne sai in dai lokacin da za ku yi maganar da shi ka ce wa ne yanzu tun da ka siya mun gona kuma ga shi matsalar da take tattare da kai ba ka da ɗiya ne ba ka da ma'aikata ne yanzu idan ka ce za ka raka zawa za ka ci wahala kawai a yi magana har abin da ka shuka Mm.
din to zuwa na ya halitta Mm.
ومن باع عبدا وله مال فماله للبيع إلا أن يشترطه المفتاء malam ya ce wa mun ba'a abdan dukkan wanda ya sai da wani bawa daga cikin bayinsa walahu malun alhali kuma shi wannan bawan yana da kai dukiya famaluhu lil ba'i to dukiyar wannan bawan tana ta ta ta me- ta wanda ya sai da shi Mm.
eh ya zamanto bawa kana da bawa ka sa shi aiki irin bawa ne wanda zaka ce to ni dai kullum abin da nake bukata ina da kwai garka a guri kaza zaka je ka mata ban ruwa ka gyara ta idan ka taso zaka zo ka dauko mun ruwa guda 20 daga garake ka ka ajiye ma a gidana Mm.
to kana da dama kuma ka je ka nemi kudin ka Mm.
to ya zamanto bawa ne wanda yake mai kazar kazar ba mai kasala ba Mm.
mai kama jiki Mm.
ya je shi ya maka wannan aikin kuma amma baya hana ya zo shi ya aikin jika biyu a wannan wunin Mm.
ya samu ya je ya ajiye kayan shi Mm.
yanzu da ka tashi sai da shi da ya hudo kuɗi yana da kawai wajen jika ɗari hudu Mm.
to yanzu wannan dukiyar jika ɗari hudu bayan kun yi ciniki da shi da da da mai siye Mm.
to yanzu wannan dukiyar ta shi ka ce to kawo wannan dukiyar Mm.
ya tafi shi bawan kaɗai ka saya mishi Mm.
dukiya ta gaci Mm.
illa an yi shi tare tsahul mubta'u sai dai in mai siyan ya sharɗanta wa shi mai saidawa Mm.
ya ce to bawanka abin da ya sa ya ɗauki wannan kuɗin ma ya wannan tsadar da yawa saboda bawanka yana da kwai kazara kazara bawanka ba mai kasala ba ne Mm.
kuma na ji lokacin da yake gurin kama kullum aikin da yake bayan ya maka aikin ka yana aikin jika to ya ci naman jika ma ya ajiye jika a gurin ka ya yi wata uku yanzu Mm.
yana ya ajiye kusan jika ɗari to har jika ɗarin tashi nake nihi ba wai shi kaɗai ba za ka sako mini shi zingariya Na'am.
ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج على البرنامج بصفة معلومة malam ya ce wala ba sa bi shira'i ma fil idil babu laifi da siyan abin da yake cikin dila Na'am.
alal birna- alal barnamiji duba da dogaro da rubutun da yake saman wannan dilar Mm.
rubutun da yake saman wannan dilar shine albarnamiji Mm.
tsarin da yake ciki a ce kwamfule 40 ne a ciki Na'am.
na yara ne ƙanana maza ba mata ba 'yan shekara kaza a takaici Mm.
shine ce bi sifatin ma'lumatin da sifa wanda take sananniya Mm.
to babu laifi da siyan shi Mm.
an gane ko Mm.
abin da yake cikin dila ka zo ka kasi dila ta maza ko ta mata ko kuma ta garwaye akwai wanda za a yi ta maza da mata a shi adadin kwamfule kaza ne na maza adadin kwamfule kaza na mata Mm.
mata 'yan shekara kaza da maza 'yan shekara kaza to wannan duka ya halitta Mm.
ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوس- يوسف أو في ليل مجرم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه malam ya ce wala ya juzu shira'u thawbin la yunsharu bai halitta ba sai da tufafi sai da tufafi wanda ba za a bude shi ba Mm.
kawai ka zo ka sayi riga a wajen mai riga ce shi fa kawai riga shi ba za ka bude ba Mm.
gashi nan dai kalar da ja ce in ta maka to ku yi ciniki in bata maka ba shi ba ruwan shi ta maka yawa Mm.
in ka ce to kar aje ta mai yawa ce ai akwai masu sayari Na'am.
yanzu in ka je ka ba ta da dala hamsin sai ranta zai maka in faɗi ne Mm.
in tsawo ne zai rage maka ita kawai ni dai yanzu kawai mu yi ciniki da kai Mm.
to wannan bai halitta ba saboda a ciki akwai yaudara Mm.
wannan zai iya sa- sawa ya zama to kai kwaɗanka ga wannan rigar ya karamta saboda riga idan ka ganta kaga cewa wannan rigar lalle kadirkin ka ce za ta maka Mm.
to inda kayan niyyar ka siye ta jika biyu mai ita yace hebi da rabi za ka iya kara mishi da hamsin Mm.
amma yanzu da ka zo ka kai dama jika biyu ce gare ka da ya zo da ka zo ya ce ai baya ba mu da rigar nan Mm.
kai kuma ja dama kake nema irin tsawo Na'am.
an gane ko Na'am.
to da aka zo sai ce ba an bude ba kace nawa ya ce ba rabi da rabi kace na sai a ɗari uku da kaje jika biyu kace to shikenan in baka sai da jika biyu Mm.
kaga lera vertical kalila fi tilkal sila Mm.
saboda kana da kwai kwaɗayi ɗan kaɗan a cikin wannan kadara Mhm.
amma da a ce za a buɗe ta kaga cewa garauce cike da baikinta kuma daidai kai ce to wannan zai sa ka yi kwaɗayi a kanta Mm. haka nan wala yusuf kuma ya ce shi ba za a buɗe ta ba kuma ka ce ya baka lambar ta ya ce a nihun ba hina baka ba lamba ni lamba na sani ce ku ku yan ku yan zamani ku ne kuke aiki da wata lamba ko na mu kawo kaya muka saba sai dawa ya ce ba zai siffanta maka ita ba ba zai ce ba ga girmanta ga faɗinta ga kaza ɗinta au fi lailin mudlimin ko kuma sai da tufafi a cikin dare wanda yake mai duhu Eh, dare wanda ba farin wata ba ne irin wajen ah, ashirin da wata zuwa ashirin da biyu da uku da wata wannan ya shiga lerin musulmin dare wanda yake mai duhu to yanzu kawai ka ɗauko a cikin duhu kuma ka ce ya ce ba ka kunna ba fitila kawai ka ɗan shashafa ta ne ka ji ta ko ku yi ciniki bai halitta bayan haka saboda la ya ta'ammala ni ba za su samu damar su lura ba da wannan rigar ko wannan wanda wala ya arifa ni mafi kuma ba za su gane abin da yake cikin wannan kayan ba na girma ko na kalite ko kuma na aibu inda rigar mamaci ce ma aka kawo maka yace a sabon riga ce a cikin dare ba za ka gane ba yadda za in kaza za ka ga cewa har da wani jini jini ko wani abu kada ka wannan yayi dare ne Mm, da halitta bayan haka nan
وكذلك الدابة في ليل مظلم wa kazalika dabbatu fi laylin mudlimin haka nan kuma bai halitta sai da dabba a cikin dare wanda yake mai duhu wanda ba za a iya ganewa cewa wannan dabbar tana gani ko ba ta gani ba za a iya ganewa wannan dabbar mai cin abinci ce ko ba mai cin abinci ba ce to bai halitta ba sai da ta
ولا يصوم أحد على صوم أخيه و... وذلك إذا ركنا وتقارب وتقاربا لا في أول الت... لا في أول التساوم masha Allah malam yace wala yasumu ahadun ala sawmi akhihi bai halitta wani daga cikin musulmi ya taya kadara akan tayawar dan uwan shi bai halitta ba yin haka nan yace wa zalika yace wannan kuma rashin halacci idan suka hada guda biyu ne Na'am.
idan rakana idan dai suka karkato ga baki ɗayan su wajen yin sulhu mai sai da kadara yana so ya siya wa mai siyan wannan kadara tashi mai siyan kadaran nan yana so ya siyi wannan kadara ta wajen mai saidawa wata ƙaraba kuma suka kusanci juna shi ya ce sai jika goma shi kuma ya ce in ka saida mun tara da rabi yanzu ka ga abin jika goma zai iya yiwa a saida shi jika tara da rabi yanzu sun kusanci juna wajen yanzu dala ɗari ce tsakankaninsu zai iya yiwa shi ɗaya ce na rage hamsin ɗaya ce na ƙara hamsin kenan an daidaita to idan ya zama to sun yi rukuni shi wannan mai kadara ka tabbata yana so ya saida ta kuma shi ma mai siyan da gaske yake to bai halitta ba a wannan lokaci ba ni nan ya siya jika goma din bai siya ba Na'am.
bai halitta ba yin haka lafi awwalin tasawum ya ce a'a ba a farkon tayi ba ya zo ya ce nawa zan bada ya ce ba da jika sha biyar ya ce ka sai da mun jika hudu ya ce- ya ce mashi albarka to ba a wannan lokacin ba ne ake cewa bai halitta ba kai ka shiga Eh, in ka zo in ka ga ta muka za ka ce ni na siya jika goma ya kaga shi ya ce jika hudu ka kara jika shi da kai tsaye yanzu wannan la- la- ba su yi ruku ne ba kuma ba su yi takaru ba da jika sha biyar da jika hudu ai ba ɗaya ba ne
والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المفتائان mutabayi متبايعان malam ya ce wal bai'u ciniki yana aqidu bil kalami yana kulluwa ne da zarar magana kasiya na sai da ta raba yaro da kayan shi ka je ka gurin mai littafi nawa wannan littafin ya ce maka jika tara ka ce na siya jika takwas ya ce ba da kudin shi kenan ciniki ya kulu ba za ka ce wa aini wasa nake maka na yi tsammanin ta za ka yi a a ciniki ya kulu dan in ya ga alamar kawa da aini wasa ya zazzage ka kawai ce ta yi gaban Gaskiya, rubutu wa in lam yaftarqi al mutabayi'ani ko da masu cinikin ba su rarraba ba ko da da mai siye da mai siyarwa din suna nan a gurin a zaune to ciniki ya kullu ka siya na sai da shi kenan a zauna lafiya Kun gane ku kuma yana kulluwa bi mu'atatin mai kekeniya da ka zo ka wajen mai sai da sukari ya ka bashi yar goma ka ɗauki biyu yanzu ya kace mishi ka sai da mun ka ɗauki ɗan ƙarago ƙarago biyu yanzu shine wa in bi mu'atatin ko kuma da ka zo akwai sukari ya ce ya ka bashi goma da ka bashi goma sai ya ɗauko biyu ya baka yanzu wannan sai yana magana ka ce ka sai da ko baka sai da ba karasa yau alhamdulillah wannan kuma
ina mutuwa yanzu ma yanzu.
Yeah.